أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعطي فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله يومنا أسور sha uku ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar, wanda ya daidai da ishirin da uku ga wata na uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu. Inda za mu ci gaba a karatunmu na tafsiri na Maulamu Shafi Islam, wasu haratun anam, Alhaji Bala min Yasir radiyallahu ta'ala anhu, wato siriya da tafsir. da za mu yi yawa halaka ta saba'in da biyar in Allah ya so za mu tashi a daidai inda muka tsaya jiya a ramar shila
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون الله تبارك وتعالى yace kul huwa alqadiru ala an yabata alaikum an yi bayani ne a baya kul man yunjikum min zulmati al-barri wal bahri tadrun sadru mufsiya shin wane ne ke tsiratar da ku lokacin da kuke cikin tsananin wato duhwai na kogi da sarari ma lokacin da kuke cikin tsananin tsoro a halin balaguran kuwa yake tsiratar da ku lokacin da kuke lokaci kuke kaskantar da kanku a hili a da ɓoye kuna ta roƙon Allah ya tsiratar da ku ai ba kowa ne ke tsiratar da ku ba sai Allah to Allah nan mai tsiratar da ku qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ka faɗi musu ya maki Allah sai da matsalar tabbata gare ka cewa shine wanda ke da iko Allah nan afsa ya aiko da wata azaba bulbushin ku Allahu qadiru ala an yamtira al ummati bi hijaratin min as-sama'i aw sayha Allah mai iko ne afsa yi wa mutane ruwan duwar watsu al'umma baki da da Allah ya so sai musu ruwan duwatsu daga sama aw sai hatan koko ya musu ya aiko musu wata tsawa da za ta halaka da su baki da aw min ta ta arjuli aw min ta ta arjulikum koko ta kasan kahuwan ku kala kasafi tamkar girgizan kasa Allah ya so shi ma sai a yi girgizan kasa ko ya halaka cikin ɗan lokaci ɗan kaɗan ɗan kaɗan aw yalbisakum a yukhlidukum shi'an koko Allah ya so sai cuɗanya ku ku zamo firakan mukhtalifatan mukhtalifatal ahwa jama'o'i jama'a wanda suke jama'a jama'a wanda suke masu mabambantan ra'ayi mabambantan ra'ayi wa yuzika ba'da kun ba sa ba'd kuma ya ɗanɗana mu sashen ku kuɗan sashi bil qitali da yaƙuna ko da yaƙi lamma nazarta hazil aya layin da wannan aya ta sauka azaba min fawqikum da Allah ya ce ulwar kadir ala ya bata liku azaba min fawqikum shine mai yiku amsa ya sabkar da wata azaba daga saman ku qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam allahumma inni a'udhu bi wajhika sai manzo Allah sai ya da mun Allah tabbata gare shi ce ya Allah ni ina neman tsari da zatinka wa qala amin ta ce arjulikum Allah gaban wanda sai ce koko ta kasan kawon ku qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma inni a'udhu bi wajhika ya Allah ina neman tsari da zatinka walamma kala auya libisa kum shi'an da Allah tabaraka wa ta'ala ce koko ya cudan ya ku zama jama'o'i daban-daban wai zika ba da kun ba sa ba'ad ya dandana wa sashen ku kudan sashe qala allahumma inni a'udhu bi wajhik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ina ya Allah ina wani ina neman tsari da zatinka qala jafar kalam Allah tabaraka wa ta'ala ce ai shikenan alkalami ya fushe madar kadaru ala zalika kadar ka kadara ta riga ta shudi afsa haka a afsa cewa al'umma za su zo sirarraba kuma wato a ɗanɗana mu sashen su kuɗin sashi kala rasul sallallahu alaihi wasallam hadha ahwan wa aisar manzo Allah sallallahu alaihi to wannan shine mafi sauki shine dai mafi sauki ahwan shine mafi wato karama kenan dangance da abin da suka gabata kuma shine mafi sauki falihaza saboda wannan ne la tazalu ummatu mukhtalifatan al'umma ba za ta bushe ba tana mai saba ma juna yuziku ba'dhum ba'sa ba'd Allah yana dandana wa sashin su kudin sashi ibtada bi qatl Usman wannan fitina ku ta faro tun lokacin da aka kashe sayyidina Usman bin Affan lokacin da aka shahadantar da shi wannan lokacin da abin ya faro da shi musulmi ne suka zo suka yi tawaye suka zagaye gidan shugaba daga cikin jagorori wato shugaban mu'minai baki daya Usman bin Affan radiyallahu ta'ala kuma sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na uku to tun lokacin aka fara kuma suka yi an sai abin da suka shahadantar da shi radiyallahu ta'ala anhu walum majara tun daga abin ya faro har ya zuwa kuma illa masha Allah sultanul uluhiyya idza ta'allaka bi shay'in la yarduhu nabiyyun mursalun wala malakun muqarrab iko na ubangiji in ya rataya da wani abu kaddara ta rige ta abu wani abu zai zai faruwa to la yarduhu nabiyyun mursalun wani annabi abin aikowa ko ko wani mala'ika abin kusantarwa ba ce su mai da wannan abin ba. A jallul an biya yi makaman inda Allahi salasatun, mafi girman makami a wurin Allah a cikin annaba su uku ne, Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim wa Musa, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Annabi Ibrahim da Annabi Musa. Wa Ibrahim lamma arada Allahu halaka qauma Lutin, shi Annabi Ibrahim alaihi salam yayin da Allah ya so ya halakar da mutanen annabi Lutu alayhi salam wa arada an yashfa fihim annabi Ibrahim ya so ya ceto a cikin su ya Ibrahim a aridana za ko aka ce mai ya Ibrahim ya kai Ibrahim a aridana haza ka kau da kai daga barin wannan inda kar ja amru rabbik saboda hakika lamarin ubangijin ka ya riga ya zo walam yanfa fihi al-khalif anan badadin Allah na Ibrahim bai amfani ba bai samu ya hana wannan abu ya afka musu ba wa Musa lamma kana al-arabu fi jahiliyyati shi ko annabi Musa da lokacin Laraba sai kasance a jahiliyyan su la yarifuna ilahan wa la rasulan ban san wani abin bauta ba Allah tabaraka ta'ala ban san manzo ba wa kanu yuqatiluna bani Isra'ila sun kasance suna yakan banu Isra'ila wa banu Isra'ila fi zalika zaman muslimuna a wannan zamanin su ko banu Isra'ila sun kasance musulmi ne wa haula kufar suko laraban suko kafirai ne fi jahiliyati lokacin da suke cikin jahiliyar su lakin fihim man huwa jaddu lil mustafa sallallahu alaihi wasallam sai dai sunan laraban da suna cikin jahiliyar su a cikin su akwai wanda yake shine kaka ga manzo Allah abin zabi tsira da manzo Allah sabata gare shi arada Musa an yad'u ala haula al arab sai annabi Musa ya so yayi addu'a mun yi addu'a fa wannan laraban fa zujira sai aka tsawa aka mai tsawa min alhadar shi daga hadara annahu la yad'u alaihim cewa shi kar yayi addu'a kansu ah wannan eh kamar yanda yazo a cikin Jami'ul Kabir da Nasiyubi yace lamma balaga waladu ma'addi bin adnan 40 rajulan wa qawu ala askari Musa ƴaƴan ma'addi dan adnan kakikan manzo Allah sallam na 25 ko lokacin ɗan shi wato adna da ma'adakin nan da ƴaƴan suka kai mutum arba'in sai suka afkama rinduna ta annabi Musa fanta ba fanta habuhu sai suka irin yadda ake kin nan ku zo ku suka waware wannan suka suka waware wannan ma'askar wannan rinduna fada alaihi Musa sai annabi Musa ya so musu addu'a faqala ya rabbi haula ya musu addu'a faqala ya rabbi haula waladu mu'addin yace ya ubangiji wannan ƴaƴan mu'adi ne kada a garu alama askari sun kawo hari afsa runduna ta fa'awa Allahu ilaihi ya Musa la tadu alaihim sai Allah ya mai wa'i yace ya kai Musa karka musu addu'a fa inna minhum an-nabiyul ummi domin cikin su akwai annabi wanda ke uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sultanul uluhiyya wannan shine iko na ubangiji wannan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kala haka annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi da yayin da yace a au yalbisakum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd da Allah tabaraka ta'ala yace haka koko ya ya tuccuda ku jamo'i daban masu sabanin ra'ayi ya dan dana wa sashen ku kuda sashe qala Allahu inni a'udhu bi wajhika manzo Allah sai sai ya Allah ina neman tsari da zatinka qala jaffar qalam sai Allah tabaraka wa ta'ala ce alƙalin ya fushi unzur kaifa nusallifu layati kai duba ka ga yanda muke jujjuya ayoyi addallati ala qudratina wanda suke nuni afsa ikon la'allam yafqahuna ko sun fahimta wa kazaba da
فكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون آه وكذب به قومك hakanan mutanenka suka ƙaryatar da shi alƙur'an kenan alƙur'ani alƙur'ani qaumuka wa huwa alhaqu a su mutanenka suka ƙaryatar da shi alhali ko shi shine asirku gaskiya qul lastu alaikum biwakil ka faɗa musu ka ce ni ban zamo ban zama gare ku ba bi jabbarin ba ni ba mai tilastawa nake akan ku ba fa ujazikum balantana in muku sakayya inna ma ana munzirun ni kawai bai gargadi ne wa amrukum ila Allah lamarinku yana a wurin Allah wa hadha qabla al-amri bil qital wannan ta sabga ne gabanin ayi umarni da yaki da kulli naba'in mustaqar da kulli naba'in khabarin kowane labari yana da matabbata waqtuhum ya qawfi ma'ana kowane labari akwai lokacin da zai abu a cikin shi wannan lokacin masawfa ta'lamuna kuma a sannu za ku sani tadidul lam wannan ba su tsoro ban tsoro ne gare su an ce musu za ku sani a gaba za ku sani na'am
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنما ينسينك الشيطان فلا تكن وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا in ka ga wanda suke kutsawa a cikin ayoyin ma'ana alqur'ani bil istihza'i da izgili ga alqur'ani fa da zanhum to kakkau da kai daga barin su la tujalisu kar ka zama tare kar ka zama tare da su hatta ya hudu fi hadisi na gairi har sai sun kutsa cikin wani labari kuma wani zance wanda ba shi ba wa in ma yunsiyan naka shaytanu in kuma har shaydan ya mantar da kai hamalaka alal nisyan ma'ana shaydan ya dora ka akan mantuwa faƙa'atta ba hun kai haka zamana tare da su fala ta ƙuri ba da zikira to karka sake karka zamana tare da su in bayan tunawa kuma in ka tuna idza ta zakarta in ka tuna fala ta ƙuri ma hun karka zamana tare da su wa wato ma da kawai zalimi tare da mutane wanda suke azzalimai wa qala al muslimuna in qumna in qumna kullama khadu falan nastati an najlisa fil majlis fil majlis fil masjid wa an natufa fa an natufa sai musulmi suka ce To, in muka ce za mu tashi, ko da lokaci suka kutsa cikin ayoyin Allah, ko da lokaci suka kutsa cikin zance fuska alkurai za su waɗin wa'anta maganun da ba su dace ba su kafare. To, kenan ba za mu samun ikon zama ba a masallaci kenan, tunda a nan suke zama su, kun ba ba an na tufa kun ba mu samun damar yin dawa shi, saboda su suna nan a cikin nan gindin ka'aba nan suke zama kuma suke ta kukkutsawan, suke ta hida abin da su girama. Fa nazala sai wani aya ta sauka وما الذين يتقون
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء walakin zikira la'allahum yattaqun wa ma allazina yattaquna min hisabin min shay babu wa ma allazina yattaquna babu wani laifi da yake afsa wanda suka yi tsoron Allah yattaquna Allah wanda suka yi tsoron Allah min hisabihim daga laihi na waɗanda suke alkha'idi na masu kutsawa min shay'in wato babu wani abin da zai shaye su na daga laihin su idza jala suhum in sun zama tare da su walakin sai dai alaihim alaihim zikira ta zikiratan lahum wa mu'iza yana akan su wannan tunatarwa ne akan su ta zikiratan tunatarwa ce lahum gare su wa mu'izatan kuma azini la'allahum yattaquna ko sun yi tsoron alkhau da kusawa yin su da kansu su wanda suka bar gaske ana su ne yake so su kiyaye dan dan abin ya kasance haka to babu laifi wanda ya kusa can laifin shi ne hisabin shi shi za ma hisabi suka abin da ya kusa amma kai tunda ya kama dole sai ka zauna to in ka zauna wurin to ga dai abin da abin yake kai dai wa'azi ne kai ka sike ka kusa da ciwon abin na'am
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا kamar waɗanda suka riƙe addinin su allazina kallafuhu wanda wanda ko kullifu addinin da aka dora musu nauyi a la'iban wa la'ilawalhawa addinin da aka dora musu shi suka ɗauke shi a wasa da dai wasa dai da lahu duka wasa ne bistihza'ihim da yin izgili bihi da shi addinin wa garratu wal hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su fala ta ta'arradu lahum kada ka ka bujiro musu hadha qabla al-amr bil qitali wannan tun gabanin ayi umarni da yaki ne wa zakir is kai wa ka ka tunatar kai wa azibihi da shi alqur'ani an tufsala nafsun kar ta je kar aje an tusallama nafsun ila halak kar aje a a miƙa rai zuwa hallaka bi ma kasabat da abin da ta aikata wato kar rai ta je ta afkar da ta ta sa ta yi abin da zai zai aikata zai miƙa ta zuwa hallaka wannan shine wa'azin da zakai laysa lahamin dunillahi wali wala shafi lokacin da ba ta da wani wani Allah wanda ke mai taimako ko mai ceto ya bi nawa anhal azab wanda zai hana mata wannan azaban wa in ta'dil kullu adlin ko da wannan ranko za ta bada fansa ta fit kullu fida'in za ta bada komi fansa za ta bada kowace fansa da a karba la yu'khadh minha ba za a karba ba da gare ta ma tufu dili abin za ta fansan kan nashi da ita a lokacin da kowace rai za ta bada wai ko da ma a ce tana da halin bada wani abu fansa ta yi belin kanta to in ta bada ba za a kamsa karba abin nan ko ma menene to lokacin ballan tarawa a lokacin nan ba ma ba ma wanda yake don abu balle ba da shi fansa ulaika allazina ubsiru bima kasabu wayannan sune wanda suka mika kansu zuwa halaka da abin da suka aikata lahum sharabun min hamimin suna da wani wani irin abin sha daga ruwa mai tsananin zahi ma'in baligin nihayatul harara wanda ruwa ne wanda ke kai karshen karshen zahi shi da abin shan nasu wa azabu da alimun kuma da azaba mai radi mu'limun mai ciwo bima kanu yakfurun dalilin abin da suka kasance suna kafirci wato bi kufrihim dalilin kafircin su qul nam qul nadu
قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين من كالذي استهوته الشياطين في الأرض كي حيران له أصحاب يدعونه إلى إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنك وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تهشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قول قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا وإن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا قل لك فدي مسو شن آه ندعو أنا أعبد shin za mu bauta wa min duni layi kuma bayan Allah ma layin fauna abinda baya amfana mu bi ibadatihi da bautar shi wala ya zuruna kun ba zai iya cuta mana ba bi tarki ha da barin bautar tashi huwal aslamu suna asuni gumaka wa narju ala qabina kuma haka so kuke mu koma bayan bayan mu narju mushrikina mu koma mushrikai ba da iz hadan lahu bayan Allah ya shirye ya shirye mu ilal islami zuwa musulunci kallazi tawatu shayatinu tabakar da wanda shedanu a dallatu suka badda shi filardi a cikin ƙasa hayrana yana mai dimota mutahayyiran yana mai dimota la yadri aina yadhhabu bi sai inda zai ba lahu ashabun rufqatan yana da wansu abakan tahiya yad'unahu ila alhuda da suke kiran shi zuwa shari'a li yahduhu tariqa dan su shirye da shi bizukan hanya yaquluna lahu itina suna ce mai ba sai bai amsa musu suna ce mai zo ka zo ga muna mu ga hanya nan an bai bai amsa bai amsa musu har ya halaka har kuke so mu kasance wal inna hudallahi huwal huda to ka faɗa musu shiriyan Allah allazi huwal islam wanda shine musulunci huwal huda shine shiriya wa ma adahu dalalun abin da yake kuma bayan shi bata ne wa umirna lin muslima rabbil alamin an umarce mu lin muslima dan mu bi kauya bi an nusallima da cewa mu bi kauya da rabbil alamin ga ubangijin talikai wa an wa amana wa bi an aqimu salata kuma an umarce mu da matsayi da sallah wattaquhu ittaquhu ta'ala kun mu ji tsoron shi Allah madaukakin sarki wa huwa allazi ilayhi tusharun shine wanda ake taro ku zuwa gare shi tujma'una wanda ake taro ku yawmal qiyamati ne hisabi ran tashin kiyama domin hisabi wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda shine wanda ya halicci sammai da kasai bil haqi da gaskiya muhiqqan yana mai gaskiya wal kur yawma yaqulu kun fayakun katina ranar ta zai fa zai ce wa abu zamo sai ya zamo wazalika shehu wal yawm kiyama wannan abin shine ran tashin kiyama ya kuli na kharki qumu sai ce mahalita ku tashi fa yaqumu da sai su tashi qaulul haq ga kuma wato fada shi ta gaskiya a shirka ta gaskiya alwaqi a shirkul waqi wannan shine gaskiya mai afkuwa la mahalata wadda ba makawa haka abin zai kasance walawal mulku yawma yafuku sur mulki baki ɗaya nasu ne ran da za a yi busa a cikin kaho alƙarni shine kaho annafakatu saniya busa ta biyu min israfila daga malaika israfilu wala wala wala mulka fi da gairi a wannan yinin babu wani mulki ga waninsa limanil mulkul yawm lillahi alwahid alqahar Allah yana cewa a wannan ranan yau mulki na wane ne ba ya samu wanda zai amsa mai sai shi ya amsa maka shi ya ce lalle mulki na makadaici ne Allah mai rinjaye alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin abin da ya faku da abin da ake gani ma gaba abin da ya fuku wa ma shuhir da abin da ake da abin da ake gani wa huwa al-hakimu fi khalqihi Allah shine gwani a cikin halittarsa al-khabiru masani bi batinil ashiya'i da cikin ababe kazahiriya ya san cikin tamkar yadda ya san ubanta ya san ciki kamar da ya san waje sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam masur an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai menene asur kina yau mai yunfaku fi sur da yake ni da shi qala qarnun manzo Allah sai ce ai wani kaho ne kharqa Allah tabaraka ta'ala wanda Allah tabaraka ta'ala ya halice shi qabla an yakhluqa an yakhluqa samawati wal ardi alfi ani tun gabanin ya halitta samai da kasai da shekara dubu da shekara dubu biyu wa fi suqbatun wa fi suqbatu kulli ruhin min jami'il haywanat wannan kafan cikin shi akwai huda ta dukkan wani rai daga cikin rai na wanda suke ba abuta rayuka wa idza arada Allahu inqirada hadha al-kharqa Allah ya so kare wannan halittar ta kare baki daya ya amurul malaka ya ya amurul malaka sai zai umarci mala'ika bin nafsi da busa fi sura cikin kaho fayan fuku fi suri sai busa a cikin kaho fa fazi'a man fi samawati man fi ard duk wanda ke cikin samai da kasai fa fazi'a sai sai su zabura sai su firgita fa fayan fuku saniyatan sai busa ta biyu fasa in kamar fi samawati wa fil ard duk wanda suke suke suke suke cikin samai da kasai sai su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so su kadai ne ko ba za su wannan mutuwan ba fayan fuku salisatan sai busa ta uku fayab asullahu kullaman kana kadmata sai Allah ya tayar da duk wanda ya rige ya mutu yawa wala ya ce so uku a shi ku busa biya ka sani to wannan duk shi zai kara bayani akan wannan amma kama wannan madama mai tafsiri mai takikin tafsirin yana yana hidda wani abin da ya kawo dan saboda mutum kakkai tsammanin ko Isra'iliyat ne ko kawai misali shewar latanu ya daga kai ne kawai na faɗa abin da gira ma a yana magana ne da fuskan ilimi to sai wanda ke takiki sai kawo ce warata fi tafsir ibn kasir ya zo a cikin tafsiri na ibn kasir روى الحافظ عمرو قاسم الطبراني في كتابه المطولات قال حدثني احمد بن الحسن المقري الابدي حدثني ابو عاصم النبيلي حدثنا إسماعيل بن راشي عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كان ذلك وأن دقى أبو هريرة قال يأتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائف وهو في طائفة من أصحابه من زال صلى الله عليه وسلم يازن تدمو لوكت لك تكين وأنس جماعة لك تكين صحابين فقال سيتي إن الله لما فرق من خلق السماوات والأرض خلق سورة Allah tabaraka wataala da ya kare da ya kare halittar samai da kasai ya halitta kahu fa dahu israfil sai bai wa israfil malaika israfil wannan kahu fa huwa dihu ala fihi shi yana nan ya dora shi akan bakin shi shafisan basaru ila al'arshi yana mai kafar da idanun shi zuwa al'arshi kawai ya ya barakin idanun shi zuwa al'arshi yantaziru matayi umar yana jira yaushe za a bashi umarni qultu ya rasulullahi wa masur sai nace ya ma'aiki Allah menene kahon nan qala sai ce alqarnu kaho ne qultu kaifa huwa sai nace ya yake qala azimun mai girma ne wallazi ba'athani bil haqi inna inna izami daratin fihi ka ardi samawati wal ard yace ina rantsuwa da wanda ya aiko ni da gaskiya girman kewayen shi kewayen shi kamar girman hadin sammai da kasai ne yanfuku fihi salasa nafakatin zai busa uku a cikin shi annafakatul ula nafakatul fazai busa ta farko ita ce busa ta firgita wasaniyatu nafaqatu sa'i sa'iqi musa ta biyu tace musa ta mutuwa wasalisatu nafaqatu qiyam lirabbil alamin musa ta uku ita ce musa ta tashi ga ga Allah ubangijin talikai ya amuru Allah ta'ala israfila bin nafaqati al-ula Allah zai umarci malaika israfila da musa ta farko fa yaqulu fukh sai ce mai musa fa yanfuku nafaqata al-faza'i sai musa ta firgiti ta ta firgita fa yafzabu ahli samawati wal ardi illa ma sha Allah sai wanda suke cikin sammai da kasai duka sai su firgita sai wanda Allah ya so wa ya amurhu fa yutiluha sai ya umarce shi ya tsawaita ta wa yudimu ya dawo da ita fala yutur baya futuri baya yankewa wannan ya zo cikin tafsiri na ibn kasir ba yi da karatu ba ta zai kara bayani annafakhu haqiqatan nafakatan wallahi shi Islam Allah ta nace busa a hakika yace busa guda biyu ce nafakatu sa'iqi allazi yamutu minhu jami'ul khalaiqi wa nafakatu al-ba'th busa wadda baki ɗayan halittu za su mutu dalilinta da kuma busa ta ta tayarwa wanda ayi ta kuma za a tayar da mutane قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين النفقتين أربعون manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ke tsakankanin busa guda biyu busan nan guda biyu 40 ne kila li abi huraira 40 sana sai aka ce mai wanda ya rawaito hadisin abu huraira shekara 40 kala abu ta ce naki kila 40 yawman aka ce kwana 40 kala abaitu yace naki yani aba an aba an yani aba an tafsirihi yana nihin da yake ta yakin nan yaki ya fassara shi la'anna nabi sallallahu alaihi wasallam ma fasaro domin manzo sallallahu alaihi bai fassara shi ba shi ma ta kawai abin da ke tsakankanin busan nan guda biyu 40 ne to ba shi bai ce ba kwana 40 shekara 40 yace to shi ma sai kiya an tambaye shi kwana 40 shekara 40 ta yaki wato bayan nifaqatain 40 abin da ke tsakankanin busan nan 40 ne in kana 40 sanatan in ya kasance shekara 40 ne aw 40 shaharan ko ko wata 40 aw 40 yawman Allahu a'lam ko ko kwana 40 to Allah dai shine mafi sani idan suka fi suri in aka yi busa a cikin kaho hatta mata jami'ul khalaiqi har baki ɗayan halittu su mutu ya fuquna 40 40 yawman za su wanzu 40 kin nan suna masu bacci tamturu alaihim samau sama sai ta yi ruwa a kansu wannan karan ma almani ma almani ruwa na mani fayambutuna tambutul ajsaru fi tilkal mudda sai su sai su tsoro duka jikunkuna sai su tsoro a cikin wannan lokacin hatta idza nufika saniyatan ko ko hatta idza nafaka saniyatan har in yayi busa ta biyu bu'isu sai a tayar da su falihaza ya ƙuluna saboda wannan nan an tada da su za a ji suna cewa ya wailana man ba asana min markadina ya kai ta mu waye ya tayar da mu daga makwancin mu suna kwana suke yanzu zan tada mutane ya kai ta mu waye zai ta tada mu daga makwancin mu to wannan kuma illa man sha Allahu sai wanda Allah ya so sai a ti tafsiruhu a annahu al-hurul ain aw al-mala'ika al-arba jibril da mikail da isra'il wa azrail wannan illa man sha Allahu wanda aka ce sai waɗanda Allah ya so su ne kawai ba wani abu bai shaye su ba tafsir su zai zo a gaba cewa ana neman matan aljanna ne wanda su abin bai shaye su ba ba busa ba ai busa suka mutu ba balle ai busa su tashi ko mala'ikun nan guda hudu mala'ika jibril da mika'il da isra'il da azrail su ne abin bai shaye su ba kuma akhiru man yamutu su ne karshen wanda zai mutuwa kama sai ya ci kamar da zai zo fa izanu fika saniyatan ya kai busa ta biyu wa haza ba da basin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ita busar ta biyu za a yi ta ne bayan an tayar da annabi siya da amincin Allah su tabbata a gare shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu fa astawi jalisan fa ukallima ababakar fa yaqumu wa ukallima umar fa yaqum manzo Allah sallallahu yace ni ne farko wanda kasa za ta tsage a kan shi ta so fa astawi jalisan sai in daidaita ina mai zama in zama na da kyau sai yi wa abubakar magana sai ya tashi yi wa umar magana sai ya tashi wai za a radar lahu an yi ba'ata khala'ikan a jami'ar khala'iki in Allah ya so ya tayar da baki ɗayan halittu yursilu jibrila wa khadimar jannati wal buraq wa khuddamu ma'ahu sai aiko mala'ika jibrilu da hadimin aljanna wato wato mai gadin aljanna kenan wal buraq da buraka wa khuddaman da wasu hadimai ma'ahum tare da su atuni bi habibi Allah tabaraka wa ta'ala sai ce musu ku zo mini da masoyina hadha yawmul qiyamati wannan ita ce ran tashin kiyama fa yadulluna sai su bace yaquluna sai su ce jibrilu anta allazi ta'rifu tariqal madina kai malaika jibrilu kai ne kasan hanyar madina da annaka taraddatta ilaiha kaseeran domin kai kai kai kawo zuwa ga madina zuwa madina nan so da yawa fa yaqudum jibrilu la buqatir rasul sallallahu alaihi wasallam sai malaika jibrilu ya shiryar da su ya jagorance su ya kai su zuwa wurin da annabi yake sallallahu alaihi wasallam fa yuqizuna annabiyya sallallahu alaihi wasallam sai su tayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu akta yuqizuna ba yab'asuna ba yuqiz kamar shi irin yadda ake tayar da mai barci za su tada shi daga kamar barci yake ba wai irin tashi bane na tada hankali irin na na sauran mutane wa yakusunahu sai su tafatar da shi sallallahu alaihi wasallam su kawo su bashi wasu wasu wasu sufa wasu kaya na na mutunci na daraja su ba su tafasar da shi wannan kayan wayar kabu da batahu sai ya hau wannan da ba tashi buraka kenan waye zamu ila Allah tabaraka taala ya ta zuwa Allah tabaraka taala wa bar zalika bayan wannan ne yufaku fi suri sai ayi busa a cikin kaho fayub'asu jami'ul khalaiq sai a tayar da baki ɗaya halittu wa yusharuna ila al-mahshari a tayar da su a tara su zuwa matara wa sayati hadisun basi wa shafa'a bitulihi a sannu hadisi wanda ke bayani miskan tayarwa da ceto zai zo da tsayin shi
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى الأمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين واذكر كتنا إذ قال إبراهيم عند أن إبراهيم يأتي لأبي جماعة بنس بابنس آزرا هو لقبه وأن آزرا لقبنس ne واسمه تاريخ أمن سنشي تاريخ أتخذ أتخذ أصناما آلهة شن أتخذ أصناما آلهة زركي gumaka ababen bauta a tattakhizu kai a tattakhizu asnaman aliha shin za ka riƙi gumaka ababen bauta ta abudu hawa da za ka riƙa bauta musu? Istifamu taufiƙe, wannan tambayar da yi tambaya ce ta zargi, don me za ka riƙi yanzu gumki shi ne abin bauta ka? Ni yara ka ya azar, lalle yana ganin ka ya kai azar wa ƙaumaka da mutanenka, bittikazi ha da riƙatta abin bauta fi dalalin a cikin ɓata, lalle kuna cikin ɓata anil haƙi daga barin gaskiya mubinin mubayin. Ibrahim annabi ibrahim yukallimu abahu azra yanhahu an ibadatul asnam yana yi ma babansa azra magana yana hana shi daga bautan gumaka wa hadha yunafi anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna innahu qallabahu allah fi aslabil mu'minina wal mu'minat wannan haka ce azar kinnan mai bautar gumki shine mahaifin annabi ibrahim ya kore magana yana kore magana ta manzo allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ni Allah ya jujuya shi da yake cewa innahu Allah ya jujuya sa a cikin tsatsa na muminai jami'i na tsatso na muminai maza da mata tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Shisu zuwa annabi Ibrahim zuwa annabi Isma'il zuwa Adnan zuwa Abdullahi da Amina ma'aifansa ma walada ma wulida min safahin ba taba aihuwan shi daga zina ba bal min nikahin sahihin bari dai daga arme ne ingantacce kala ibn abbas abla na abbas yace katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam 500 jaddin na rubuta wa na rubuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaka 500 kaka daga wannan zuwa wannan zuwa har 500 ma ra'aytu fihim kufran ban ga kafirci ba a cikin su babu kafiri a ciki kaifa yattafiqu hadha ma kaunihi min zuriyati ibrahim to ta yaya wannan zai dace kuma zai zai daidai a ce kuma da kasan wato da kasancewa shi shi daga zuriya annabi Ibrahim ne wa Ibrahim ya kulu haza li abihi kuma annabi Ibrahim yana hida ma wannan ga ma'aifansa yana cin baban shi a tutta khizu salamu alaiha ya za ka rika botan za ka rike gumshi abin bota ujiwa bi ajwibatin to an bada an bada amsa da amsoshi ajabal ulama anna hadhihi al-isma' taqawu li ajdadin nabi sallallahu alaihi wasallam ma dama nurun nabi sallallahu alaihi wasallam fi asdadihim malama suka ce wannan tsarin kiyayewa cewa ba ta yiwa a samu juwan da suka haihe shi da kakannin shi a samu kafirci suka ce wannan tsarin isma wannan ta kasance ne matukar hasken annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin tsatsan na cikin tsatsan su amma idan takalan nuru fa zalika ka ahadil kharji fakat in hasken maki sallam na jikin kaka daga cikin kakannin shi to ba ta yi waye bauta mu gumki ba ta yi waye shirka amma in ya bar shi to shikenan ya zama kamar sauran mutane zai iya komi kenan wa azar hina ma kana ya abdul asnam shi ko azar lokacin ne kasance yana bauta ma gumaka kana nuru kadin ta kala ila ibrahim to hasken na manzo Allah sallam ya cira ta daga wurin shi ya koma zuwa annabi ibrahim dan shi wa hadha al-jawab ghayr mardin sai da islam da Allah ta'ala yace wannan amsan ita ma ba yardadda bace ba ba a ba a yarda ita bace wal qur'anu yu'ayyidu kauna ajdadin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum muslimin al qur'ani yana karhuwa kasancewa kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su musulmi ne bi kauli wa taqallubuka fi sajidin da fadar qur'ani da yake cewa da jujjuyawa ka a cikin masu shera ai fi aslabil musallina ana nin cikin tsatsa na masu sallah ahsanu ma ujiba fi zalika ma ajabi shaykhu al-tishi shaykhu tijani Allah ta'ala shaykhu salamu Allah ta'ala yace mafi kyawun abin da aka bada amsa da shi shine abin da shaykhu mu shaykhu tijani Allah ta'ala ya bada amsa qala shaykhu tijani Allah ta'ala yace azar ammul li ibrahim yace azar kin nan ba baban shi bane dan uwan baban shi wa fasahatul qur'ani tu'ti hadha ita kuma fasaha iya magana ta alqur'ani fasaha ta alqur'ani tana bayar tana bayar da wannan al-insanu abuhu allazi waladahu la yaqul lahu abi fulan yace mutum baban shi wanda yayin shi bai cewa babana wane ya kula abi faka suka mutum zai ce da ce babana ba ka ce ba sai ka ce babana wane ba in ka ce zai ce babana wane to uncle kenan mun ce tonton to tonton kenan to amma in ka ce in da baban shi ne ko sai ce babana ya kula abi faka wa idza qila abi fulanun amma mutum ya ce babana wane ma'anahu al'ammu fakat wannan yana nin kawai kawon shi dan uwan babansa idza izan law kana azar aba, aba ibrahim laktafa bi qawlihi wa iz qala ibrahim li abihi da dai azar ya kasance baban annabi ibrahim da ya isu da fadarsa wa iz qala ibrahim li abihi da kawai sai a ce yayin da annabi ka tuna yayin da annabi ibrahim ya ce babansa ba an ce azar ba amma ce aya ce tace fakat amma kaulu da abi azar an faɗa su da yace da yace babansa azar fa haza abu abun akhar ghairu lahu to wannan wani uba ne na daban ba baban shi ba a ba in saha haza faqad zalil ishkal ishkal maulana shaykhul islam yace in wannan ya inganta to ai rikitin ya kau wa illa fal mamnu'u min ajali nabi sallallahu alaihi wasallam asifa wannan babban magana ce shehu ibrahim yan yasar lata anhu yake rawaito magana ya ce shehu tijjani ya ce ga maluma sun haɗi ga abin da maluma suka haɗi ga kuma abin da amsar da shehu tijjani ya lata anhu to adi a matsayin shi na shayin shi ba ka san shi fagen ilimi wani abu ne daban fagen ilimi sai ce in sa haza in wannan ya inganta abin da shayin na in ya inganta wannan farishta in ya inganta ke tana tana saboda shi kun ba wanda yace kuma ba wanda yace ma faɗan wani wali kawai kamar qur'ani ne a'a faɗan manzo Allah sadon shine kawai kamar yadda Imam Malik ya kullu kalami yu'khadhu minhu wa yurad illa kalam sahib al-hadar kaf kowa ana iya ɗaukar maganar shi a maida min banda maganar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan to shi shehu kita bari ilimi shehu ya faɗi to in ya inganta abin da shi faɗi to shikenan matsalar ta ta kau kuma abin mamaki saboda wannan magana ce ta wanda baya da ta'assubanci kaka gida mu sai namu abin da namu ya faɗi kawai shine a to ba an ba haka shi kanshi shehu yana ya tafi a wannan matashi sai yake ai wa halal li aslabil ladina qad aslamu wa halal li aslabi cikin diwani na ta wa halal li aslabil ladina qad aslamu shi wa zara salam shi ne wanda ya sauka cikin tsatsa na waɗanda suka hakika sun musulunta duka shi iya kakannin shi iyaye da kakannin duka su musulmi amma sai ka wannan to magana dai shi ya ce wa illa in ko ba haka ba fal mamnu'u min ajdadi nabi sallallahu alaihi wasallam asifa wa an yansha nurun nabi sallallahu alaihi wasallam bi gairi haka da ya gai yace abin da yake an hana shi abin da yake bayuwa shine kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a a ce wato min ajira ne su zuwa abin da yake an hana shi bayuwa a wajen a cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam shine zina a ce wani yayi zina aka samu wani wa an yansha nurun nabi sallallahu alaihi wasallam bi gairi akadin kuma a ce akadin akadin kai a ce hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga abin da ke ba ba dar ma'arme bane wanda to shine abin da bai yi ba wa an kiyatul kufari sahiyatu fi shari'atul islam shi tako karka ce ai lokacin nan kafirai ne musulunci bai zo ba ai yar ma'arme na kafirai ingantacce ne a cikin shari'ar musulunci kahuri ne suka zo kafirai ne suka zo su musulunta amma aurata ne a ba ce sai an sake musu arme kawai su musulunta shi na arman su arme ne wa azar wa azar haza khatabahu ibrahim shi azar wanga annabi ibrahim ya mai magana yace a tattakhizu asnaman aliha shin zaka riki gumaka su ne ababun bauta inni araka wa qawmuka fi dalalin mubin lalle ina ganin ka da kai da mutanen ka kuna cikin bata wanda yake mabayyani qala hadar kalam ya hidi wannan magana wa huwa ibnu sittata ashara shahara yana dan wata ba shekara ba dan wata goma sha shidda shekara ɗaya da wata hudu eh aiwa amma gaba abin zai ƙara warware muna a cikin kafa mu abin da makaranta saboda girman da shi ba irin girman sauran mutane bane ba wa kazalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ard haka ne muke nuna wa ibrahim haɗaɗɗen mulki na sammai da ƙasai wal yakuna miyal muqinina kuma dan ya kasance daga cikin masu sakankanciya masu cikakken imani za mu ga hakika fasarar me mai malakut amma dai a lugha ana ce ma haɗaɗɗen mulki ana ce mai malakut ra'ana marudu naran kharajat min min ba'd duri wa harakat mamlakatuhu sarkin zamani shi ne cewa na marudu yana cikin kafirai guda uku wanda suka mallaki duniya ko yawa da na marudu da fir'auna da bufta nasar kuma daya musulmi ya mallaki duniya shine Suleiman annabi Suleiman alayhi salam to shi wannan marudu yana cikin da suka mallaki duniya a zamanin shine sarki zamanin annabi Ibrahim sai ya mulki ya ga wata kharajat min ba'd duri ya ga huta wata irin huta ta hito daga cikin wa'ansu gidaddaji ta zo ta kona masarautar shi fa sa'alar munajimina sai tambayi masana ilimin tauraru wanda suka san mawarki an haji ru'ya me fasara wannan mawarkin qalu law sai suka ce masa inna mauludan yuladu min ha'ula'in nas za wani abin aiwa za a aihe shi daga wayancan mutanen yakunu sababan li zahabi mulkika wanda zai kasance shine dalilin tahiyya tahiyyar da mulkinka fa qala sai ce idan la yazhabu idan la yazhabu mulki abadan yace in haka ne kenan mulki na ba zai tai ba har abada mulki na ba zai tai ba ya ba sai an bar su ba suna yi mutum fa azala ar-rijal fa azala ar-rijal kina an nisa ya kawartar da maza daga mata maza ku kuma tan mata ku kuma nan wa mana amin an yi atiya rajulun imratu ya hana mutun ya je wajen matar shi fasarar rajulu la yara imratahu illa fi ayyamil haidi shi kan sai mutum ba shi bai ga ba ganin matar shi sai lokacin da take kwanukan haira to wato kuma akwai haira kenan diki ba ba ta diki ciki kanu yace ni bunan nisa fi zamanin haid sun kasance suna kauracewa mata a cikin zamanin haira su kullu man man hadat imratuhu azina lahu fi dukhuli alaiha yanzu kawai sai kan sai duk wanda matar shi ta haira to sai a mai izini je ka je ka ganta fa wafaka an aradat hajatun linamarud sai ya dace wata bukata ta bujiro wa shi wannan sarki na marudu wa arsala walida ibrahim sai ya aika ma'aifin annabi ibrahim wa kana waziran lahu shi ko ya kasance wani wazirin shi ne shi ne yana cikin mataimakan shi ministrorin shi an ya zaba ila baladi ya tahi gari wa ya kadi lahu hajatahu ya biya mai bukatarsa wa iyahu an ya quruba min imra'ati amma yace kashe dinka na tsawatar da kai da kakka saki ka kusanci matarka qala lahu ana arasu ala mulkika minka sai yace mai kasa abin na waziri na mataimake ce to ai ni ni ne mafi tsananin kuɗayi akan mulkin ka da kai kanka na hi ka na hi ka san ma kan mulkin kai barka la aqrabu mina abadan bazan kusance ta ba abada falamma da kallon ƙaryata da ya shigo alƙarya wa qada hajata ya biya buƙata wa qada hajatal maliki ya biya buƙatan nan ta sarki da kala almar'ati sai ya shiga wajen matar shi fa zayyana Allahu fi ainihi Allah ko sai kawata ta idanun shi fa lam yamlik nafsuhu bai ho samu ya mallaki kansa ba hatta waka alaiha sai da abkan mata fa hamalat bi ibrahim sai da shi take annabi ibrahim falamma hamalat bi ibrahima da ta dauki cikin annabi ibrahim aka fallahu alhamla Allah da kanshi sai ya boye cikin kullama kabura alhamlu sahura albatn ko da lokaci cikin nashi ya girma ya girma ya ƙara girma ko da lokaci ciki ya girma sai cikin ta shi ko ya zama karami cikin wato abin cikin yana girma fiko cikin ta yana zama karami a kabura saboda batun lam ya zahar alaiha amaratul hamadi duk wasu alamomi na ciki ba su bayyana gare ta ba irin wani laulayi dina hatta ana waqtun nifasiha har sai da lokacin nakudan ta yazo fa farrat ila ila ila falat sai ta gudu ta sai daji fa dakalat magaratan sai ta shiga wani kogi wani kogo kogo kana ta ainan gharat shi ainihin wannan kogon wani idaniyar ruwa ne wanda ruwan suka suka shanye ruwan suka tafi shigin babu ruwa sai zama sai sai kogon a dama ko kogon na cikin nan daga dusi daga dusi ruwa suke yake yake bada wato wannan ruwan ya ya ya shanye babu ruwa a kanat ainan gharat fa wada fa wada'atu sai ta sai ta aje shi a nan wurin fiya a cikin wannan kogon fa iza huwa ibrahim sai gashi ya zama shine shine annabi ibrahim wa satarat famma gara sai ta bi hajarin ta rihe ƙofar kogon wannan da wani dutse wa raja'at ila alqaryati ta koma katan alqarya ta koma gari wa tahurat filhini kai take tsari na Allah wato hifza min Allah tabaraka ta'ala sai ta tsarkaka a take saboda tsari tsari na Allah tabaraka ta'ala abinda jini yake jan mata wanda ba hakwa na sattin to ita kawai take shikenan tsarki ya zuko ta tsarkaka ba zan ta jini fasarar ta taraddadu ila ilayhi sai ta kasance tana kai kawo tana zuwa tana dawowa zuwa gare shi fatajiduhu sai ta same shi yaradau min asabihi ma'an min hadha al-isbi'i labanan min hadha asalan min hadha dunan min hadha tabaran min hadha sai ta same shi ga yatsun shi guda biyar kawai nan ya sha irono a wannan yatsan ya sha maruwa a wannan yatsan ya sha madara a wannan yatsan ya sha zumuwa a wannan yatsan ya sha abin da yake maiko kamar mai a wannan yatsan ya ci dabino tamara min haza wata ta wani in ya kama ta kamar dabino ce wa yambutu fi shari kama yambutu waladu fi sana yana girma a shekara wata daya kamar yanda wata ya kamar yanda da yake girma a shekara guda to yaji abin da sa ta aka ce ya ma bai magana yana dan wata goma sha shida yawa a lokacin nan da ya kai dan shekara sha shida kenan wa ma da sittata ashara sharan bayan wata goma sha shida sara shaban ƙauyen kawai sai ya zama matashi mai ƙarfi a tatu ummuhu ma'aikiyar shi ta zo lamma nazara ilaiha ibrahim kala ya ummi da ya duba zuwa gari sai ce ya ke mahaifiyata man rabbi waye ubangiji na kala ta rabbuka ana zai ce ubangijinka ni ne ubangijinka kala wa man rabbuki anti ya ce to ke ko waye ubangijinki kala ta rabbi abuka zai ce ubangiji na shine babanka kala wa man rabbi abi sai zai ce to waye ubangijin babana qalat na marud sai ce sarki na marudu qala umar rabu na marud sai ce sai ce mata to waye ubangiji na marud a wannan magana ta yi karinta farrat sai ta gudu wajat ila zawjiha sai ta zo wajen wajen mijin nata aka farato da khabara ta bashi labarin da yake faruwa qalat lahu sai ta ce innal mawlid allazi kana yukhafu minhu huwa waladi kaga wannan abin aiwa wanda ake tsoron shi kawai dana ne haza wadana ne wannan ta'al hatta tasma min zo ka ji kai kanka ka ji da kunnanka ta to ka zo ka ji ka ji da gare shi fa ta azar ila ibrahim sai azar inda yazo wajen wajen ibrahim qala lahu sai ce masa ya abi marrabi ya kai babana waye ubangiji na qala rabbuka ummuka sai ce ubangijinka shine mahaifiyarka qala wa marrabi ummi yace yace waye waye ubangijin mahaifiyata qala ana sai ce ni ne qala wa marrabuka anta yace kai ko waye ubangijinka qala namrud sai ce namrud sai ce wa man rabu na murudu shi ko na murudu waye ubangiji shi la taba shi abun magana ta yi karin shi kawai sai ya tartsa mai mari ya mare shi fa za ba anu fa za ba anu kawai sai ta ya bar shi fa sara yanzuru shi shi ma ubai abin ya karin shi ya bar shi kawai ya mare shi dai shi da yanzu ba babu hujja fa sara yanzuru yuhibbu an ya'rifa rabbahu sai annabi ibrahim yanzu yake duba yana so ya san ubangijin shi falamma janna alayhi lailu da dare ya ruho masa aka rajuhu min al-magharati sai aka hiddo shi daga cikin wannan kogon haza awwalu ru'yatihi lis-sama wannan shine farkon ganin shi ya ga sama wannan karin ra'a kawkaban sai ya ga wani tarmamuwa hina zahira zahara shi ne wanda ake ce mata za- zara muna cewa zara in kaga in kaga me in kaga wata kaga zara ko eh zara wannan wanda tarmamu wanda ake ganta ga wata ga ta sai ga wannan tarmamu qala liqaumihi sai ce mutanansa wa kanu najamina suka kasance su ma irin masu bauta ma eh, tauraru ne qala haza rabbi sai ce a wannan shine ubangiji na falamma afala da tauraro tauraro da ya bata ya faɗi ƙara la uhibbu lafilin yace kaya ni ko ban san masu haɗuwa a a Allah uhibbu lafilin ana attakhizahum arbabam ni ba na san masu haɗuwa in rike su ne ababan ababan gijina wato uwan gijina wanda zan bauta mai da annar rabb domin shi ubangiji la yuzu alaihi takhir canzawa bai bai kamace shi ba bai halitta ba a ce ubangiji ne kuma yana ta canzawa kai falamma ra alqamara bazigan da ya ga wata yana mai dalian yana mai bullawa qala hadha rabbi sai ce wannan shine ubangiji na falamma afala shi ma da ya wadi qala qala in lam yahdini rabbi sai ce in wa har ubangiji na bai shirye da ni ba la akuna na min alqawmi dallin a sanin lalle zan- zan kasance daga cikin mutane da suke batattu falamma ra'ay shamsa bazigatan da ya ga rana ita ma tana mai bullawa wa fil gadi gobe goben shi wannan kana aiki shine dare na farko da ya to ya ga waje to gobe rashamsa sai ya ga rana kuma awwal ru'yatihi laha farkon ganin shi da yayin rana qala hadha rabbi ito wannan shine ubangiji na hadha akbar wannan shine mafi girma akbar min al-kawkab wal akbar wannan shine mafi girma da taurare shine mafi girma daga wata falamma afalat gharabat ita ma rana ta- rana da ta zo ta fadi qala ya qaumi inni bari mimma tushrikun sai ce kai mutane na ni ho wallahi na kubuta daga abin da kuke ba kuke hada bautan shi da da Allah na kubuta na barranta ba ni ba shi daga abin da kuke faɗa bautan shi billahi da Allah miyan asnam miyan da gumaka wal ajram al muhdatha da kuma jukunkuna wanda suke farari abin da ke jiki ne farari kamar su taurari da watar sunsu inni wajhatu wajhiya lil ladzi fatara samawati wal ard wal ard hanifa ni na huskantar da huskata zuwa wanda yake rikir sammai da kasai hanifa ina mai barin da abin da ba shi ba wa ma ana minal mushrikina ni ba na cikin masu yin shirka masu hada bautar shi da wani abu wa kazalika kamar wannan ne kama arainahu idlala abi kamar da muka nuna mishi batan ba- babansa nuri ibrahim malakutar samawati wal ard muke nuna wa annabi ibrahim hadaddan mulki na sammai da kasai wal yakuna miyal muqinin kuma dan ya kasance cikin masu sukankancewa ibrahim shi annabi ibrahim qutubut tauhid shi ne ake ce mai qutubun tauhid qutubi shine abinda duk komi ta ka- ta kanshi ake yi ma'ana shine tsakiyar abin da kowa yake ja shi shi shi na tsakiya kotu shi na kira burfurkan a- a- a mota burfurkan ka ce duk tayoyi komi daga shine dai duk shine ginshiki abu kamar shine ginshiki to shi shine ginshiki na kadai ta Allah ko a abin da ake ja na ruwa shi ma akwai akwai kutubur raha da mashin mashin tana da shi ma wannan abu wanda ke tsakiya karshen na tsakiya wanda shi da ke juya da komi yawa in wajen rijiya da shi ma akwai wani wani itce wanda shine shine gimshikin wanda shi ana cewa kudubi kudubi shi wanda shi abin duk kowa ma ta ta, ta gare shi yake kamar da da ka ce da kowa da shi ta to shi annabi Ibrahim in ji Maulana Shehu Islam ta ana da Allah ta ya ce qutubu tauhidi shine kudubi na tauhidi ma zakarahu Allah tabaraka wa taala illa wa barra'ahu min shirki Ah, Allah bai taba ambatan shi ba a cikin Qur'ani sai ka ji Allah ya kubutar da shi daga shirka dan Allah ya ambace shi sai ya kubutar da shi daga shirka ba lima sai wace saboda me annahu qala hadha rabbi saboda ya ce wannan shine ubangiji na walau kana yaksu da annan najma rabbahu lakana hadha shirkan da ya ce wannan taurari da ya ce daga taurari su ce wannan shine ubangiji na da ya kasance yana nufin cewa taurari shine ubangijin shi to da wannan ya kasance ai shirka ce walakin lahu sai dai shi lamarin yadda yake lam yaqsidin najma ba yana nufin taurari bane kana fi zalika alwaqti mustaghriqan fi tauhidi ya kasance a cikin wannan lokacin ya dirmiya a cikin ta Allah ne la yara ghayra Allah tabaraka taala baya ganin wani Allah tabaraka taala lamma ra an najma da ya ga taurari kala hazara bi sai ce wannan ubangiji nan qultu maulana shi sai yace zan yi ta'aliki na yace ni ko nace law kana yaqsidu najma la qala zalika ai inda da taurarin yake da ta za yi wancan shine ubangiji na shi ko sai ce la'annahu li'annahu ba'idun minhu domin shi taurari ai ba kusa da shi yake ba ne sai yake da shi abu wanda ke nesa baka ce mai haza yawwa zalika za ta wala qala fi shamsi tilka inda kuma da kuma inda rana yana ni ita ce ubangiji da cewa zai waccan ita ma tilka zai ce ai rana ita a larabci ba mu'annafi ne mace ce mata ce ba kamar irin na horon shi ba su zai da horon shi ayi leso ne kaga abin gan namiji ne to a larabci mata ce da ta zai tilka amma ita ma da ya ganta falan ma shi ma ta falan ma a falat ala ilmi arzi na kuma kuma bali falan ma ra'ashin su bazi ga tun kala hazarabi da ya ga rana tana mai bullawa ta yi hazarabi wannan haza ya ce bai ce tilka ba لأنها أنثى أي دا تركة زي سيوا سمد إذا ما تسعي ولكن في كل المرات قال هذا سيدي cikin kowane shudi a lokacin taurare da wata da rana sai ake haza rabi wannan ubangiji na ne wannan ubangiji na ne rabbuhu aqrabu ilayhi min hadhihi al-ashya ubangijin shi shine mafi kusa da shi da duka wannan abubuwan yaktudu rabbul haqiqi yana ne ubangiji na haqiqa falihaza saboda wannan ne kullama zakarahu Allah qala wa ma kana minal mushrikin ko da shi Allah ya Allah tabaraka wataala ya ambace shi a cikin Qur'ani sai a ji Allah na cewa bai kasance daga cikin mushrikai ba faniya fi tauhidi ya kare ne a cikin ta Allah wa fana'ul anbiya'i la yamkusu tawilan shi ko fana'i na annabawa baya jimawa da tsawon lokaci kazalikal muhammadiyuna hakan nan al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi abdin an ya an yan tafiya bihi gairu in Allah ya so ga wani wato gabawa wani shi ya amfani da shi ya finihi wa yufkihi yufnihi wa yufkihi Allah sai ya karar da shi kuma ya wanzar da shi filhini a take ya yarji'u ila hissi sai koma zuwa jin shi fa yan tafiu minhu gairuhu sai wani shi ya amfani da shi Ibrahim kala bara mutum bai in ya kare cikin fara'i in mutum ya tsaya cikin fara'i to ba ya za a amfani da shi to amma yana cikin fana'in kuma sai ya hada da da bakai sai zo cikin hissin shi qala haza rabbi annabi rabbi yace wannan shine ubangiji na inda bara alkaukaba yayin da ya ga taurare haza rabbi yace wannan shine ubangiji na indama alkamara yayin da ya ga wata haza rabbi yace wannan shine ubangiji na indama ra'ashamsa haka nan da ya ga rana to saha sai ya wartsake yace ya kaumi ya ku mutane na inni bari'u mimma tushrikuna ni na barranta ku batacce nake daga abin da kuke hada bauta shi da Allah inni wajjatu wajhi allazi fadara samawati wal ardi hanifa na huskantar da huskata zuwa Allah wanda ya kayi sammai to zuwa wanda ya kayi sammai da kasai hanifa ina mai kaucewa ina mai kaucewa ina barin wanda ba shi ba wa ma ana mai mushrikina kuma ni ba na cikin mushrikai masu hada bauta Allah da wani abu وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض haka nan muke nuna wa annabi Ibrahim hadaddan mulki na samai da kasai zakara annabi Ibrahim arahu Allahu malakuta samawati wal ard Allah ya nan idan ya ambata cewa ya ambata cewa annabi Ibrahim an gwada masa malakutu sama malakutu samai da kasai wal malakutu abin da ake nihin da malakutu ma khafiya abin da ya buya wal mulku shi ko mulki ma zahara abin da ya bayyana nan kasa ke akwai mulki sama malakutu ne alghaibu wa shahada ana nin abin da ya faku da abin da ake gani shine almulku wal malakut haka ne ad-dunya wal akhirah duniya da lahira duniya ga ta lahiran ba a ganin ta al-hissu wal ma'ana abin da ake ji da abin da ba a ji al-hissu wal ma'ana az-zahir wal batin da abin da ke zahiri da abin da ke batini al-khalq wal amru da halitta da lamari al-mulku wal malakutu da mulki da malakutu kenan kullu hazi asma'un mutaradifatun duka waɗannan sunaye ne masu ɗaukan ma'anan juna shine mutaradifa sai su ce ma synonym kalma ɗaya kalma guda biyu amma ma'anan su guda mutaradifatun almulku ma zahara shi mulki abin da ya bayyana wal malakutu ma khafiya shi ko malakutu abin da ya buya arallahu ibrahim malakutu samawati wal ard Allah ya nuna ma annabi Ibrahim malakutun samai da kasai wa ara muhammadan min ayatina amma ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ayoyin mu insha Allah abin da ya gura ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawla linuriya min ayatina Allah tabaraka ta'ala ce sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyar da bawansa ya tafiya da bawansa a cikin dare daga mas- daga masallaci mai alhurma zuwa masallaci mafi nisa shine shine na Baitul Maqdis Allah zai barakna haula wanda muka yi albarka daura da shi da duniya min ayatina dan mu nuna masa daga cikin ayoyinmu adkhala min at-tabi'idiyya a cikin nan wanda aka nuna ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sa min ta nuna sashi ba duka ba min at-tabi'idiyya kenan ta nuna sashi fi haƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a cikin haƙi annabi Muhammad sai da mutu Allah ta mutu gare shi wa Ibrahim malakutun samawati wal shi ko annabi Ibrahim sai aka ce malakutun samai da kasai wa laysa fihi min at-tabi'idiyya cikin shi abin da aka nuna mai babu min wanda take nuna sashi a duka kenan aka nuna mai malakutun samawati wal ardh wa hadha wannan la ya kutadi annabi Ibrahim a jalla makamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan baya nuni cewa annabi Ibrahim ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam girman makami bal bari dai Ibrahim uriya malakutu samawati wal ard shi dai annabi Ibrahim an nuna mai malakutun samai da kasai ne wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam uriya ba'da ba'da al-ayati shi ko annabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nuna mai sashen ayoyi walakin aya walakin ولكن آيات أي أي شيء ولكن آيات أي شيء sai dai da aka nuna mai daga cikin ayoyi wai ayoyin mine ne aka gwada mai alamomin mi laysat ayatu samawati wala ayatul ard a'a shi ba ayoyin sammai bane ko na kasai min ayatina Allah tabaraka ta'ala ce daga ayoyin mu ayatul lahi su ku ayoyin Allah tilkal hadaratu a wannan kenan ita ce halara halara kenan laysat la ita halara laysat la nihayatun ba ta da karshe falihaza saboda wannan ne la yumkinu lil abdi illa an yattali ala ba'din wa yaqabat ba ta yiwa gabawa sai dai ya isin kayi sashe nata ya bar sashe wai fuka sashe sashen kuma ya yi wanzu ba ta yiwa yanzu ya ga ayoyin Allah baki daya Yawwa ba daban ne suna amma shi a wannan samai kasa yanzu a nuna mai baki daya gani amma Allah to shi ba a iya kewaye shi da sani baki daya alhamdulillah abu kamar da kai ko wahaje ko kamu a wannan da zamta shi to alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fati lima wa bilaka wal khatim lima fa qana sir lak bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala آلية كقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله